بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافت- نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما عسى ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا تعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله وسلم وكيل Allah ya ce wani dan laili fatahajjar bihi na fi da sallah kuma daga daga dare ya annabi Allah fatahajjar ka yi tahajjudi ka yi sallar dare da alƙur'ani abu da ake cewa tahajjudi wato aljuhu a luka shi ne bacci aljuhu bacci kenan to an lokacin larabci amma sai shari'a ta zo ta ta ta ta ta ta ta ta mai da shi tahajjud tashin baccin da bayan tashin baccin dare shi ne tashi a tahajjud kamar dai kalma ce irin ta wanda suke tsararru da suke zuwa da siga tarbiyya amma a ce a ta'akku kuma a ce ta'akkama ya fi da zubi ke da rikin wani kuma وتحى صلاة وتحى الجنة يا هذه الزمرة الدري يا يمنى كثير هذه هذه دي هذه سوى دي لي هذه هذه يسنى الدري أما كتير باء باء كتير كتير تحجب سيبان تيمتي للجنة سأتغل أن تحجب وأنا أتحجب سنة أما أما أتحجب سنة أكا نيكي على طول wannan an ayi sallar yamun laifi ta yi yamun laifi amma kalmar daidai ta hajji sai ke bayan an tsarkwanta an tashi tun da albujo shi ne tsarkwanciya hajji kuma tashi da kwanciya to Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min al-layl daga wani yankin dare kuma tahajjar bihi ka yi tahajjudi ka yi sallar alƙur'ani ya annabin Allah sai ce na fila talla shi wannan sallar da za ka yi ta dare da na fila da karatun ƙur'ani dukkan su na fila talla to me ake nufi da na fila talla sai malamai suke sabani da me ake nufi anan da na fila talla na fila to sai wacce wanda aka saba ko ko nan a babin luga nake ai ziyarar tallaka alal fara'idin da fi fara'na ta fara'na alaika sallar daren da za ka yi a annabin Allah ita na filatar ita ziya ƙari ne na farilla a kan ka kai kaɗai a kan salloli guda biyar salloli biyar da kai da al'umma duk suna nan a farilla to kai kuma minan lalle fata hajjar fiye da daddare kai hajji da alƙur'ani kai sallah wannan sallar ziyada ce ƙari ce a kan farillar da aka fallanta maka kan salloli guda biyar kai kana da kenan salloli biyar kuma kana da sallar dare da ta farlanta a kanka akwai hadisi na mugira da ya tabbatar da wannan cewa annabi sallallahu alaihi cewa abubuwa guda uku farilla ce a kaina amma ku ta dauke ne a kan shine yace annaharu wal witru wa rak'atul fajr da yanka da sallah yankan dabba da sallah layya da kuma shafa'i da wuturi sai to shi wuturi da kuma raka'atai da kudi ko a wurin ku wanda ya so yi sunna ce dai mai karfi amma shi aka zama da wurin da wannan hadisin hakin ya fitar da shi to kuma ma aya ma za ta tabbatar da wannan domin يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وهو قيام بذكره أمرية كبار النبي aka ce kumin laila ka tashi ka yi tsayuwar dare ka yi nafilar dare a laila dukkan dare sai aka ce amma illa kalilan sai dai ban da kaɗan an ban maka kaɗan ka huta nisfahu sai aka yi bada ya kaci ko kuma dai rabin dare aw usmihu qalilan aw bi'al ko kuma ka ka rage kaɗan daga rabin dare ma an ba ka haka ko kuma ka ƙara a kai in kana so wannan za ka yi duk wannan dai abin da yake nufi lalle tun da umarni ko umarni ne an ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da dare to umarni kuma a bisa babin wajibi ake ɗaukar sun yazo daga Allah sai wani abu dalili ya kauda shi daga wajibi zuwa wani abu da haka kaga a nan ayan ma ta nuna tsayuwar daren wajibi kaga a nan kenan umin laila illa qalila ya zama cewa ya zama cewa malamin an samu wurin yan ba zauna a saboda malamai suka zo mutum ne an riga an zauna mutum ya zo da wani wata ya zo wani da haka a sai ya zama kenan ta ga waɗannan da ayan nan da wancan hadisin sun kama ku a nan ma kamar na fila tallaka ɗin nan ƙarin farilla ce a kan wannan magana ɗaya ke nan da kawai na maya wasu ka ce a na fila dai ake magana irin na filu wanda zai ƙara a kan na filin da yake yi kenan wannan kamar ya zama an yi nasu idan can farilla ne din kumin laila to an shafe ta da wannan an faɗi cewa nan ya yi ba a matsayin farilla ba a matsayin nafila kenan na filfilu rawati to ya ƙara da wannan wannan ke wasu ka ce duk ma ba wancan ba ba wannan a babin lugar muke amma a babin lugar ba maganar nafila wannan nafila ta gaban sallah ko bayan sallah a ana maganar wa min al-layli fatahajjat da daddare kai ta hajji kai tsayuwar dare da alqur'ani cikin sallah nafila sallah wannan fa kai akan ka nafila sallah dadin martaba ce a wurin ba dan share zunubi ba da yawa salloli da ake yi kana yi ka zama kafara gare ka akan zunuban da kai yi to shi annabi kuma da zama na tilasta ba ka fara ba ce to a bai da zunubi za ka ziyara ta martaba ta yi naka tun da gufira da ma ta kaddama mun zabi wa ma ta asara to abin duk zai yi na yake da'a duka na tilasta mu kawai tsarin daraja yake tafiya shi sa aka ce laka da an ce na tilasta kawai an shi to sai a ɗauki wancan kuwa amma laka kai kaɗai dukkan wani ka kuwa na kirkirinsa da ɗa'o'insa zai iya zama kafara ne da zununsa zai iya zama share wani abu ne a wani amma kai ziyara ce ƙari ne a kan matsayin kaza to ala ayi hali ko dai ɗin ana nufin na tunatar farilla ƙarin farilla ne a kanka ko kuma ana nufin ƙarin martaba a kanka ko ana nufin nafila ne ka ƙara nafila kan nafilolinka a kan kowanne to annabi ya ya tsaya da wannan magana ya ya tsaya da ita da kowace ce ma ya tsaya irin matsayin da iya ƙarshen abin da zai iya tsaya sallallahu alaihi wa ya tabbata a cikin hadisi wanda ana da rawaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba anas ba huzaifa hadisin bukhari yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mun yi sallah tare da annabi mun tsaya na biyu shi na fiya ta dare wannan wanda ake cewa ya tsaya kan sai ya bude ba an shafa ta hajar bihi ba kai ta hajji da alqur'ani sai ya bude da suratul baqara ya ce yana cikin suratul baqara yana yana yake yake to ya tafi ya tafi ya kai wannan ayat da ta gaba ba ruku ba ruku ba yace to wata kila in mun kai mun kai aya ɗari annabi ya yi ruku ya za ta bi aka ɗari yau aka wuce ya tafi ce to sai ya kai sura ya kai sura ya rufe da baqara ya buɗe ayat imran ita ce wani su ali imran da ke da aka gama ali imran aka buɗe misali misalla ba kawai sai da ana gama misali sai annabi ya yi ruku da ya ruku ya ce sai ga rukukun ya kusa tsawon tsayuwar ya dago shi ko bai kara ta ta ɗan da rukun mutu ba sabuwa ta na tafi su gara kuma a cikin karatun yake cewa ba inda annabi zai wuce wurin da za a roƙi wani abu Allah a wurin muhalli ne na a roƙi Allah sai annabi ya tsaya yayin roƙo babu inda za a wuce inda wajen tasbihi ne da annabi ya tsaya yayin tasbihi babu inda za a tsaya wurin inda nan wurin lalle wuri ne da za a yi kaskantar da kai da Allah sai annabi ya kaskantar da kai haka aka wuce haka karatu yake yake kuma yurattiluhu tartila ba irin na na alaran ma ake yi kowane harafi na fitowa ana yi haka aka tsara to kaji haka kaji na kuma kansa to shi kuwa mugira yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya buɗe wata sallah da ya buɗe sallah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe sallah a abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa mun yi sallah ni ma tare da annabi alaihi salatu wassalam muna sallah yake fa a ɗanar kiyama sun yi tsawaita tsayuwa in ji abdullahi ɗan mas'ud ya ce hatta haram ku bi amur su har na so in yi wani mummunan abu suka ce ma za a mota bihi me kai nufin kai ya ce in zama na ƙari ya tsaya ya daɗe ya ce to har na burin kawai in zauna fa a za a ku kawai in zauna a ƙari shi su gaba da tsayuwa ta shi kuma wani sallallahu alaihi wasallam ga sunna da hadisi na Aisha wata ke cewa ta ga annabi ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya tsaya har diga jikinsa yana kumbura cewa Allah ya ce ya gafarta maka abin da yake baya gaba ma ba ka da komai a karan da shi da yasa ba za ka huta ba ya so na yake a bala a shi na kuma ka zo da abin da kun zo da abin da ma cewa ya kamata ku tsaya idan yayi mun haka yayi mun haka ni ko ba na yi haka ba ya tsaya in zama mai godiya da yake masa annabi ya tsaya da wani to kuma ba shi kadai ba da taron bayan nan haka suke bin bayan domin lokacin da Allah zai ba annabi certificate na cewa eh ya ga ya tsaya din abin da aka umarce shi ai ya tara hadda sahabba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatin min al-layli Allah ya ce na gani Allah Ubangijin ka yana ne annaka ta komo a dinamin su tsayin ne kana tsaye ya annabin Allah a daren mafi kaɗan daga sulusi biyu na dare haka kake tsayuwa ko kuma koma baya kaɗan daga sulusi dare wani tsaho kana tsayawa a rabin daren ba wasu musahu kana tsayawa a kashi ɗaya bisa ukun daren wa ta'ifatu min al-ladina ma Allah ce mun gama wasu yanki na da suke tare da kai sahabban tare da kai suke tsaya saboda haka mazaje dare shi ne abin hawa su tun da kusan haka allah tare da martabar annabi ta kai ta kawo inda kurewa a ce ta kure amma an ce ya yi to kai da ba kai da kai kai ne wani cancanta ne kuma sabon annabi ban taɓa kakaci ba akwai mai yin daren gaba ɗaya gaba ɗaya da shi darar da kai ɗine shi akwai wanda rabi yake akwai wanda kashi biyu bisa uku yake akwai wanda kashi ɗaya bisa uku yake tsayawa da daddara yake cinye darar kashi ɗaya bisa uku akwai kuma wanda bai da ma'auni biyan da ta kama kawai ka zama ko hakan ma ma to tabi'ai ma haka suka biyo baya akwai mai alwala mai sallar asuba da alwala ta sallar isha'i shekaru kuma ya yana imam ahmad ya shaida in yi alwala sallar isha'i to da ita ne sallar asuba shekaru to wannan kowa ba haka kake ba saboda wannan sai da baiwa da farko dai wannan sai ana duba mutum da ranar me yake yana iya samun ya bacci da rana kenan yana da wannan lokacin ko ko bai da wani aiki da rana da kuma lafiya ba ne duk waɗannan Allah ya ba mutum ko lalle amfani da su wajen tsayawa da dare tsayawa dare ita ce wato ruhin abin da bawa yake samu a cikin kasuwanci yake da yake na mu'amala da Allah inda aka fi riba ba an ce ɗan adam ya zo kasuwanci duniya ba to kasuwa ba ba akwai wata riba ba ko ne riba kaɗan ba to ri- kasuwar da aka fi ci mai riba ga mumini a rayuwarsa shi ne kasuwar dare kasuwar dare a nan ne take da riba in ka gama cinikin ka a nan to da rana ɗan abin da ka samu sai ka haɗa je ka yafa a kai kawai amma a ce ba ka da komai a kasuwar daren to da rana kuma ko ka ɗauke da ranar gaba ɗaya ba za ka cika ribar kasuwar da ake ci da daddare ba ba ba ɗaya suke ba tun da Allah da ya tashi ya ban bayan sakin waɗanda suke kasuwanci da shi da yake faɗar cewa mu ma mun shi- ya shirya musu abubuwa sai ya ce domin kanu ƙalilan minan laili ma ya kaɗan daga dare suke kai ƙirjin su ƙasa su kwanta su yi barci yaban da ya musu kenan bai ba ba rana yake ba da dare innahum kanu qabla zalika muhsinina haka yace da suka zo lafiya ne bayan Allah Allah ya musu ta goma sha tara arziki shi ne Allah yake bayar yace su ma qabla zalika kafin su zo wannan lafiya yi musu na sha tara arziki kanu muhsinina masu ihsani ne to kama an tambayi Allah me ya ihsani dan kai ba za ka ji ba dan kai sai ce kanu qalilan min al-layli ma ya'lamun وبالأخيار هم يستمتعون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم haka da Allah ka zama da kare ba ka tashi da kai a cikin lamarin Allah eh wanda kake da yana sakaci a wannan to ya gyara wannan baraka ba to kuma abubuwan da suke sa mutum ya samu taimako a rayuwar dare abubuwa da yana ko shida Allah za ka yi. Allah za ka dare a mai kai ma Allah za ka yi. Na ɗaya ya zama da rana, da rana kai ƙoƙarin rashin wahala da yawa. Sai da in ya zama dole abincinka a wahala ne. sannan na biyu kai kokarin ka samu ɗan lokaci kai kailula ko abin da fito kailula ɗan barcin rana musamman farko farkon rana da sun ci kaki kai kokarin ka ɗan yi barci ko na awa ɗaya ne zai taimake ka da dare na uku idan daren ya yi karka ci abinci mai nauyi kafin ka kwanta na hudu ya zama da rana kai kokarin kiyaye sabon Allah yana da nauyi ina sa mutum ya ji nauyin bacci a hana ka tashi na biyar wanda shi ne ya kamata ya zo na farko ma shi ne tun da ka tashi tun da safe ka saka a ranka zan tashi zan tashi yau da dare da an jima ka sake tunatar da kanka ka zama ka abuci wannan niyyar tun da ranarka har magaribarka har ka zo kwanciya zan tashi zan tashi to Allah zai taimake ka za ka tashi a wannan abinda kuma biya waɗanda ba ɗaya alba'i za ka tashi ne ne ne ne in ka tashi ne za ka ne ba a sona da Allah da sona da manzan Allah maka salati da daddare da sona da kuɓuta daga zunubi ma shi ne a zuciya ta zaka yi zama mahabba ita ce jagorar da akan tashin ka na dare ba wani abu daban ba waɗannan abubuwan kuma su ne domin insha Allah zai samu abu to kuma wani abin Allah idan ka samu kai kwana ashirin da ɗaya ka kiyaye lokacin da kake tashi ka kiyaye wannan tsarin to in Allah ya in ba kai ne da kanka kawai takalar ba na so ba kuma yanzu Allah zai kiyaye maka sai wannan ya shiga cikin jininka da ɗabi'a ka da hankalinka lokacin ma na yi za ka ji ka tashi ko ba a ce ko ba a in da ka ko ashirin da ɗaya cif da cif da ƙoƙarin da kake tashi kana bin waɗannan hanyoyi wanda zai na jihar dina ba jihadi ke nan kake ba in da ka tabbata kan wannan allah zai shirya da kai kawai kan ta tafarki cikin sauki ba tare da ba kuma sai ta ci gaba da irin wannan ba ba zai na ga alama a ba ko ba sai da azumi ba Allah ya ce na fila sallar asa an yi ba aka rabbuka ma'aman mahamuda Allah ya ce ka ci gaba da nafila da daddare kana hajjibi da alƙur'ani a sa akwai ƙaunar ubangijinka an yaba aka kama amon mahmuda ya tashe ka matsayi wanda yake abin yabo a sa ta Allah ba irin a sa ta halittar Allah ba ce in na ce a sa ya yiwu yanzu ka zo in ma- zan ba ka kaza ya yiwu in ba ka kaza in gaya ma wannan na kaga na sa ma rai to kuma ina nufin ya yiwu ba alƙawari ne ba ma amma na ce zan iya yi to wannan asa irin ta halitta kenan to shi Allah in ya faɗi asa ta sa akan wajibi take mana ya wajabta wa kansa zai yi ne kai tsaye saboda ko kai yanzu idan karimi ne ya ce zai yi fa zan baka kaza karimi ai sai ka sa rai sosai mutumin wofi ne in ya gaya ma za ka ce ba da shi yi da ko sa rai ba amma wanda ka san karimi ne na gaske in ya gaya ma wannan daga sannan ka sa rai kenan duk da gashi ba ta yi lalle zai ba to ka sa rai kenan saboda tsari ne da ba to wanda ya sa maka rai karimi ma an sa maka ran zai yi bari a karama a karamina ya ya saboda ka shi in ya ce a sa ya sa ran zai yi kuma to a sa an yaba aka karbu ka makaman mahamuda ya rasulullah dab kake a ce a bashi a ce ba ya yi ba dab kake ubangijin ka ya tashe ka a matsayi abun yabo to malamai fa anan suka sha wanne ne matsayi abin yabo da Allah yake wa annaba albishir to ya zo a hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga cikin sahabbai yace wannan matsayin abin yabo shine matsayin da Allah zai kira annabi Muhammad na farko dai shi wannan matsayin a karan kansa wani matsayi ne guda daya wanda duk wanda ya cire shi ya ɗauke shi to ya karɓi matsayi abin yabo da kuma wani sai dai ya haƙura to shi yasa annabi a cikin ingantaccen hadisi yake cewa idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku- ku bi shi sannan ku yi salati gare ni a wata riwaya in ya gama kuma sannan ku tambaya min wasila shine matsalar mutum ya ce wasila wani matsayi ne da Allah ya yi zai wa zai ba bawa daga cikin bayansa ya ce ina kaunar zamani ne wannan bawa kaji wannan to sai malamai suke tambaya cewa to wannan da Allah ya ce zai tashe shi ko zai tsaye da shi domin ya ba aka da annan arziki muka zai tsaye da kai makamin wani matsayi abin yabo to yaushe ne za a tsaye da shi din to an yi ittifaki ranar lahira ne wannan ba a samu rabuwa ba to amma a ranar lahirar to da me zai bayyana a matsayin a gani shi a matsayin wani matsayin za a gani abin yabo ga gare shi to a nan shi ne akwai imamu hakim ya rawaito hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai wanda shi sahabi zai fa yake cewa Allah zai tara jama'a gaba daya da tsarin alkiyama yajma'u Allahu an-nasa fi yawm al-qiyamah Allah zai tara mutane gaba daya amma mutanen Allah ya ce ku fata ayyuhu ashabi ku ku fata quratan kama kullu za a tashe su ba takalmi tsirara kamar yadda aka halice su fayu su biyu ko daɗi sai mai kira ya jiyar da su kira dama shi ya tara su gaba daya da kiran suka tashi aka tashi fayuna da muhammad a wannan ita sukutan la ta takallamu nafsun illa bihi kowa ya shiru kowa ba ba mutum ba ba aljan ba ba mala'ika ba kowa ya shiru can fayuna da sai a kira a ce muhammad kaga ana sauraron mai Allah ne ce sai ya ce Muhammad wannan ya isa abin yabo sai ya zama sai shi aka ji kiran shi ko sai ya miƙe ya ce labbaika wa sa'adaika wa la khairu fi yadaika wa sharru laysa ilayka wal mahdiyyu man hadaika wa abduka bayna yadayka wa laka wa ilayka sai ya ansa an kira shi ya ansa ike labbai amsawa ta ya Allah wasu alai dukkan arziki na kai dukkan alkhairi hannun ka yake babu sharri a tare da sai ya Allah wanda yake shiryayye wanda ka shiryar to ga bawan naka gabanka naka ne zuwa gare ka yake la manja wa la malja illa ilaika la manja ba wata wajen matsira wa la malja ba kuma wata mafaka minka illa ilaika ba za a tsere maka ba in za a tsere maka to eh sai dai kuma a tafi wurin ka nan ne wurin firar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tabaraka wa ta'ala ka ki goma ka da kuka ya ubangiji rabbi subhana rabbil bayt ya hadisi ce sai annabi yace hada huwa al-maqamul mahmud abinda ake nufi da maqamul mahmud a wannan riwaya kenan anan muqamul mahmud kiran annabi ala ru'usil khalaiq an tare kowane annabi yana wurin ba a ji an amince kowa ba sai shi wannan a wannan hadisin haka wannan hadisin imam al-hakim ya fitar da shi kuma yake sahihi ne a bisa sharhin bukhari da muslim to amma abin da yake fito da cewa maqamun mahmudan ba wannan hadisin bane hadisin bukhari da muslim da sauran masu riwaya din fitar da shi shine hadisin shafa hadisin da Anas ya rawaito riwaya Anas a cikin riwaya Anas din shine a ƙarshen hadisin yake cewa annabi ke cewa da kansa wancan sahabi ne yake cewa wannan shine maqamul mahmud amma a riwaya ta Anas ta Bukhari annabi ne da ya gama hadisin sai ce kun ji abinda maqamul mahmudin da aka ce za a tashe ni allazi wu'ida bihi nabiyukum da kansa annabi shi ko wannan kamar yadda ya tabbata dama an sani cewa in an tashi alkiyama gaba daya annabi ya fara faɗa cewa rana za ta yi ƙasa zafi zai zafi wahala za ta yi wahala kowa suna fage guda ɗaya a ranar a ɗunguma a tafi wurin annabi adamu neman yadda za a ceto ya ce ba zai iya ceto ba shi yana da wani abu tsakaninsa da allah yanzu ba zai tunkari allah a yau ba a tsunguma daga nan a tafi wajen annabi nuhu shi ma ya ce haka wannan ulul azumi na rasul zai a zagaya su annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi isa shi ne na ƙarshe da za mu je wajensa ya ce a'a yau ma ba zan iya komai ba ne ku ƙarasa wajen annabi muhammadu to duk wannan zagayar da ake yi Allah ne ya shirya haka dan sai an yabi annabi Muhammadu makaman Mahmudan din da a ce da aka tashi gaba daya an tafi wurin annabi Muhammadu kai tsaye tunda mu tun anan duniya al'umma ta tasa ai mun san ba ka ba to me ya hada mu muna cikin mutanen in su ba su sani ba na baya mu mun sani mu tafi kai tsaye wajen annabin namu Allah ya tsara haka saboda inda mun tafi gaba daya su ma sun bi mu mun tafi gaba daya to da sai su ga kowace kowace wani annabin aka je ma dama zai haka dan ba je bane to an je ba yi dan ya zama cewa kowa ya gane ba mafita a rannan da Allah ya danka a hannunsa sai shi annabi Muhammad dan kuma a yaba masa haka kuma za a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in aka je shi ba zai musu ba ba zai ce ko irin tawaru'un nan a lafiyar ba tawaru shi sarkin tawaru ne a nan an sai amma da aka je a kiyama cari a dama yau yau ni ne da wannan rana ni ne da wannan ceton ba mu ba magana tawaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tashi sai ya tafi wajen Allah in ya je sai ya faɗi ya sujada annabi ce sai ya banni in tsaya iya iya ta sujada sannan dago zai mata wani kirari da zai kin samu wanda ni ma sai a ranar zan shi shi kirari Allah kirari Allah ya ji sai ya ce to ya Muhammadu san tambayi a baka ceto ne nemi ceton a sakan maka to shi kenan sai a yi cuta shi da ake cewa shafa'atul unguma sai annabi ya buɗe ɗan mukullin ceto na kowa da kowa annabawa na wurin su ma za su cetar amma sai bayan shi ya yi cetar da zai cece su wannan buɗe ƙofar cewa an baka ya nema har da annabawa ta su gaba da ceto shi kenan aka gama wannan sai kowane annabi ya kuma tafi wajen al'ummarsa shi kuma sai ya kawo ta kanmu annabi ya ci gaba da labari domin a hadisin daga nan wurin sai ya ce sai a hadda mu wani iyaka na jama'a ta da zan kunzuma in kamfata kawai kai ta aljanna ba su da wani labari na abin da ake a kwata ya ce in na kai su sai in dawo sai in sake faduwa in mutu jira sai in sake yin kirarin sai a ce to an ji ceton ne da an sake ba ya ce in sake kandama in tafi in kai aljanna ya ce sai in dawo sallallahu alaihi wasallam ya dawo har annabi ya ce ba zan bar wani al'umma ta a wuta ba sai wanda qur'ani ya daure shi daina wani ƙur'ani kawai shi wanda ya mutu kaɗe in ba shi ba in dai ba mutu musulmi za a cuce ka to a sa an yaba aka karabu ka makaman mahamuda wannan shi ne makami mahamudan aka yi tanwini abin yabo mubalaga ne an kai mutukawar kowa sai ya yaba kowa ya kaga wanda ba su zamani da annabi muhammadu ba nan sun ga waye annabi muhammadu ba mu kadai ba to
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل يا النبي الله أنا مك أمرني أنا cewa idan za ka shiga madina ko in za ka fito daga madina a bisa zaɓanin masu tafsiri cewa wannan abin da aka ce annabi ya faɗa zai faɗe shi ne lokacin da zai shiga madina ko zai fito daga makka ko ko zai fito daga madina zai shiga makka ne ka ce dai allah ka fitar da ni a da ka shigar da ni mu da kada sirikin mashiga wadda take ta gaskiya ai shiga ta gaskiya wadda ka yarda da ita wa akhrijni mukhraj sirikin kuma ka fitar da ni dukkan wata mafita ta gaskiya mana ikirajar fita wadda take ta gaskiya wadda ba za zuciya ta ba za ta sake warware muna da ba kai ba to anan dai wasu ke cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito daga Makka shine a kharijini mukhraj sirrin din to da ya fito daga Makka kuma a da kai ne mu da sirrin ka shigar da ni mashiga kyakkyawa wadda kai da take Madina kenan wakila kuma aka ce a fitarsa daga Madina ne da zai fita madina zai tafi yaƙi zai je yaƙi mutanen makka bayan allah ba shi ƙarfi da zai fita yake to a kharji ne muku rana sirki allah ka fitar da ni mafita fita ta gaskiya sannan kuma ka shigar da ni makka in shiga in keta ka shiga ta gaskiya to kila kuma wannan addu'a ce shamila wadda kawai aka ce annabi dukkan wani abu da zai shiga sai a dakan nemo da kana sirki allah shigar da ni mashiga wanda ta yarda da kai duk abin da zai fita ya ce a kare jini mukhra da sirri ka fitar da ni dukkan fitawar da za ta yi da kai haka dukkan aiki ko na da'a ko na mu'amala abin da aka umarci annabi kenan kuma abin da ya kamata bawa lalle ya yi kenan yayin shigarsa kowane irin abu harkar ciniki ne in za ka shiga ka ce rabbi a kan nemo da kala sun kuma a kare jini mukhra da sirri Allah ka shigar da ni kyakkyawan mashiga wannan lamari kuma in za ka fitar da ni ka fitar da ni ta kyakkyawan mafita kai wannan saboda ba wai ka ga abu na rarara mai kyau mai alheri ba to da kala turki ke to baka san ko mukara da din ba ana fita ba da wannan ba abin da kai shiga kana fita ba da shi ba da yawa ma aure haka ma su ko aure din nan yanzu sai ka je kana neman aure ai ta kai ana dariya mu da kala turki sai kai aure an dawo kuma wani lokaci abin ya zama kai an ba mukara da turki ba a fita da daɗi ba sai a rabuwa da ko ko gidanka za ka shiga wani lokaci sai ka shiga mudakala jirgin kana murna ta kuma a fata ma da kaga ba za ka yi mutum kwaru da jirgin ba ba inda ba ka hau ba eh ko ina ta hau ko mutum ne kuka kai ba ko yau na addu'a a ranka mudakala jirgin shigo wanda ta zama alheri to ni ka ce a fita ana yanda aka yi eh to ka gani wajen min ladunka sultanan nasira Allah ya ce ka san annabi Muhammadu ka ce ka sanya mun sultana wata hujja nasiran mai taimako ƙarfi wanda yake mai taimako na a cikin komai min ladunka kuma daga wurinka
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا wannan aya da ta biyo baya shine yake nuna lalle ko fitar annabi ne daga madina din shi ya fi karfi kan aka ce ya fito wannan da kuma shigarsa maka din domin da ya addu'ar ha an an amsa in ta shiga maka in dai lokacin shiga maka ne yayi ta an karba ya shiga mu da khalaf sidiqin din domin san da za a shiga maka da sahabbai ai ba a san ya za a yi ba yaki za a yi an shiga wata ƙil ko sun san za a shiga ɗin sun yi shiri ba ta ko shirin da suka yi ba amma saboda Allah ya ba annabi nasara ya shiga mu da khalaf sidiqin ya shiga ya kace kace da su sun kokoye ba su fara kuyatin ba sun shiga sun bakoye to Allah ya ce idan ka shiga ka ce kul ja'al haqq ka ce ga gaskiya ta zo mace ce gaskiya shi annabi Muhammad ko kuma ga addinin Allah ya faso ya shigo wanda haƙa al-batil dukkan wata barna da haƙa ta rushe ta tafi ta narke ta zagwaye inna al-batil kana zahuka da ma ƙarya ko mutumin ta mai tafiya ce mai karewa ce an ce annabi alaihi salatu wassalam kan da ya shiga makka gunki ɗari uku da sittin ne a cikin ka'aba duk wanda ya nuni kawai da ɗan da jiran kurkin annabi ya ce da alhaku wata haƙa albaɗin sai duk sai gunki ya tilbe da alhaku sai ya tilbe ba sai an zungure shi ba domin ai da alhaku kamar ita haƙƙun ce ma ta zo ba an ba wai a ita da kanta take harraka da gaske na zan tafi kafa an jingina maji'in zuwa zuwa zuwa zuwa da haƙƙun da kuma haka ai kaga duk da bayan kowa sun tsere manyan manyan wanda suka saura na kakarar kowa yana gida ya shuru yana jiran me za a ce me za a zo a rike shi a ce masa da a ƙarshe dai kuma kawai aka tattaro su aka ce duk aka tattaro su a faro kuma su tsaro tsaro suka faɗi gaban annabi ga suna kowa ya kasa iya ɗaga ido ya kalli annabi mahaifarsa da ƴan uwan da garinsa da mutanensa kuka kore duk kuka yi wannan to da bai za ku iya kallon su ya kuma gashi ya dawo kun ce shi kaskantacce ne kun ce shi ba a daina ma ma shi abinci a daina sai mutu da kaza duk an gama komai yau gashi ya zo maka a hannunsa take shi sa da annabi ta sai ku to me za ku ce me za ku ce sai suka ce a abinda za ku ce sai dai mu ce akon karimun wa ruhani karim dan uwa karimi haka muka tsarka kuma dan dan uwa karimi haka muka san gidan su yace ku faɗi gaskiya idan hawo ku tafi wa antum kula ka kowa da yake zai ne ba kurkuku ba tsari ba rama ku tafi kawai ku kula ka kowa ya san inda zai وإذا وإذا أفوت فأنت أم أو أب وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء أنوارك الأزمى إذا ما أشرت يوم القيامة الوراء أدام صلى الله عليه وسلم شكرا suka tafiya su kenan wanda kuma Allah ya taimaka yana da imani ya zo ya sallama ko shi kenan ja al-haqqu wa zahaqa al-batil to je
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل الله يتي منا سوكوا دا القرآن شيء القرآن ما هو شفاء الذي هو شفاء شيء القرآن الذي شيء وركاني waraka ne wa rahmatu kuma rahama ce lil mu'minina ga mu'minai amma tare da haka la yazidu zalimina su ba zai ƙari azzalimai da komai ba su ne kafirai illa fasada sai tabewa to anan Allah ya faɗa da shi ya ce dukkanin mu'mini alqur'ani rahama ne waraka ne gare shi to wace waraka tunda shifa'u kalma ce da ake tsora ta akan kowace bangaren warakoki waraka ta rashin lafiya na jiki in an samu waraka za a ce an samu shifa'i waraka ta rashin lafiya ta zuciya ko ruhi in an samu waraka za a ce an samu shifa'i to shi qur'ani yana da warakarwa ne ɗaya ɓangaren shi ne ɓangaren abin da ya shafi ruhi da zuciya na hasada kafirci sabo zalunci gashi nan dai kace-kace duk wannan cutar rai to alkur'ani lalle ka ba shakka ya zo da wannan waraka duk marar lafiya ta zuci wanda ya zan samu hijabi tsakaninsa da ubangijinsa alkur'ani ya zo da abin da zai ɗage wannan hijabi ka samu haske da shi da za ka kalli ubangijinka idan rashin lafiyar ka ta munafunci ne akwai kemis ɗin da za ka shiga alkur'ani ka ebo ka ta hafa ta zama lafiya da zuciya ta wani idan hasada kake ji za ka a ambata maka masu hasada a cikin qur'ani a gaya maka sakamakon hasada in ka sha wannan maganin sai ka warke sai ka kauce kenan ka warke haka haka haka haka dukkan rashin lafiyoyi na zuciya alqur'ani yana da kemis da ake bayarwa to sai wasu suka taka itaciya to qur'ani anan warakarsa ta wannan ce to amma da yawa malamai suka ce mun ki tunda Allah ya ilahi shi fa'un kawai waraka ce ga mammiya a ɗauki abin alal umumi shi waraka ne ga irin wannan waraka ne kuma ga hatta cututtuka na zahiri sai dai idan ba a bi hanyar waraka ba ko ko ba a hanya za a samu waraka da shi qur'ani kuma mun ga sarfin daga hadisi na Abu Sa'id al-Khudri na Bukhari da Muslim wanda suka je gari suka sauka aka ki ba su abinci aka ki ba su bakunci mai kyau aka aka sa'a kuwa kamar zama arnani maciji kawai ko kunama har da sarkin gaba daya yana wani wani duk abin da za su yi na magani yaki aka zo wurin su kukuna da maganin kunama suka ce muna da shi to ya za a yaka cafi sai a sa jikuri nawa za ku ba mu da abinci da abin hawa da kaza duk za mu ba aka aje magana shi ke ɗaya daga cikin su kawai ya zabo a lokacin shi abu su ibnu kudari shine shugaban sariya ɗaya daga cikin su ya zaro kawai kama daidai wurin zai karanta fata ya to ba kama an ɗauke mashi a cikin mai tsit da ji a suke da bawa ƙari ya faɗi babu tari aka ba su abin da to amma kuma sai su kuma sai suka tage wurin su yanzu yara ne da wani mun ba mu taɓa ganin an yi haka to wannan abin da muka yi daidai ne ko ba daidai ba ne mu ci wannan abin da aka ba mu ko kan mu ci ma sai suka runguma gaba ɗaya su da abin sai suka koma gida da annabi sallallahu alaihi a yake musu hukunci suka ba wa annabi labarin duk yanda ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wa ya gaya maka fatiha tana warkar ai da ba mai warkar wace sai ku ɗan ɗebo mun na rawa ba kaga bai zama shifa'un shifa'un ne waɗansu waɗanda suke da baya baya an ce sun tunkari wani alin cewa wai cike sai akan ta kalma ga cuta a cikin jikin mai cuta wasu akan ta kalma kuma ku sai shiga cikin ciwon ko ne da warka yake inkari kalma ɗaya kalma sai kuma ta warkar sai to abokinsu ne sai ce kai jaki ne wawa jaki ko babban mutum ne to ana zaune ana zaune da kawai sai su sata da su ku kamo su ba su ta kalma ai ta haka ta sata da kalma ke tasiri a cikin ka a cikin zuwa shiga ta yi wani abu kalma kalma ta yi bare kalmar khalid a ce ba za ta tasiri cikin ciwo ba kalma ta yi tasiri don haka zaka qur'ani shifa'un wa raka ne wa rahma kullil mu'min amma ana neman imani da gaggatawa a ciki haka kuma ayi abin da ya dace wala yazidu zalimin illa khasara amma qur'ani tare da yake wannan rahma din da kuma waraka din ta ciwo madi da ma'anawi amma a zalimai ba ta samun komai a cikin alkur'ani wannan ya kace da kuma lalle har musulmi ba kafirai ake nufi ana amma har musulmi ya kace ce kace ce ya yi kansa musulmin da za a karanta alkur'ani tsaf ya ji ba abin da ya ji ya motsa masa to kai ya fara layi ne da zalimi ne ya
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض Allah ya ce idan muka yi ni'ima ga mutum inda an ce wannan mutum ɗin sananne ne cikin manya-manyan kafirai ne amma dai alam bai sani da ke shi kan jinsi ba ya fi idan muka yi ni'ima a bisa jinsi na mutum a araba sai ya kau da kai ya juya da kansa daga barin wannan ni'imar da muka yi masa wani abi janibi sai ya juya da kulkinsa ishara ce zuwa kawai ko ogo wato ya bijire wa ni'imar da muka yi masa bai kalli mu muka yi ba wai za masu sharru amma idan sharri ya same shi kana ya usa sai ya zama mai ɗauke tsammani daga rama Allah to kuma gashi nan an domin to ai to mun mun tare to duk haka Allah ya ga dama kuma kuma ana ga Allah ba saboda baka da shi in kuma yayi maka kuma shi kuma ka nuna fitilci ka nuna kuma kamar da ƙarin ka ne ka iya nema dama dama na kulla na kulla ba abun ya ki yiwuwa da can amma ka ga da ni kaza ne kaza ka fitarce wa ni'imar Allah ka fitarce wa ni'imar Allah kada kai haka da haka abin da ake so wa mutum ya zama cewa lokacin da ka shiga cikin wadata ka zama sannan kake karfafa silarka da Allah sannan kake kallon Allah a cikin wadatarka to idan kai haka shi kuma lokacin da jarraba ta taho maka ta babu sai Allah ya zama ya kalle ka shi ma saboda ka kalle shi cikin wadata ba kamar ka ƙare rayuwarka kaf daga kunciya har girma ba abin da ka sanna ana alkhairi sai bayan ka tsufa kuma ka rinda neman taimako kowa ya bari ma ya baka wani da ne taimakon ina tarbi na masallaci ka bauta wa Allah kana da kuruciyar ka zama tare da Allah tun kana da ƙarfinka duk inda za ka harraka in neman ilimi ne idan neman wani abu ne wanda yake zai tsada ka da yardar Allah ka zama kana kan ƙwarin gwiwa ka kana yin sa to kuma idan ka zo ƙarshe to ka ga yadda Allah shi kuma zai zama tare da haka lamarin ne Allah ya zama tare da mu kowane lokaci
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته gaya musu ya annabin Allah ka ce kowanne daga cikinmu ko daga cikinku wannan yabo ne kuma da zambo yabo ga muminai kan abin da za a faɗa zambo ga kafirai akan abin da za a faɗa ya ce ko ne daga cikin mu ya mura ala shafi da ya ci gaba da yin aiki a kan abin da hanyar da yake kai kawai kaga mumini ci gaba da tafiya zuwa ga Allah kai kuma tun da an kira ka ta kiji to yi ci gaba da yin abin da kake yi rabbukum a alamu biman huwa ahada sabila ubangiji shine masani da wanda ya fi shari'a akan madaidaiciya hanya saboda haka idan mai kira ya kira zuwa ga Allah abin da ya kamata ya faɗa kenan kenan tun da an kira ku kunki to kullum ya amada ala shakin kenan ku cika da abin da kuke yi da abin da gaskiya ku kunki kuni jikon gari kamar haka ake ba wanda ya iya gani wanda kuma yayi shi ma ya kyau shi ma zai gani zai gani zai gani kyau shi kuma wancan da ya yi ya tafi kan abin da shi ma ya zama da to wannan ita ma kalma ce jami'a da take iya shiga cikin komai kullum ya amalu ala shakin kowa na aiki ne akan ɗabi'ar da ya taso da hanyar da yake kai abin da zai fita da kenan to daga idan ka ga mutum shine abin da ma nake kira ba tun yanzu ba akan yan siyasa yan house of rep yan sanatoci yan house of state gaba ɗaya musamman mu ko da ke nuna kano ba ba mu da ma wanda ba musulmi ba na ganin a cikin hawa kuma gaba amma waɗanda suke da tarayya da wasu waɗanda ba musulmi ba irin ra'ayoyi da ake kawowa a majalisa idan kun zo ku musulmi ku iya ƙoƙarin ku sai in abin ya fi ƙarfin ku ɗauki abin da lalle zai zama taimako a cikin addinin Allah ko da dokar ƙasa ce abin da zai rusa addinin Allah na dokar ƙasa ku goya kar ku goya masa baya ku kawo wani abu ma in ba an ce ai ba addini ake magana ba to ku kawo wani abu na illoli da za ku saka a ciki da za ku rusa a in dai ba zai in dai zai rusa addini su kuma waɗanda suke yin wasu abubuwa ɗin waɗanda suke ganin su addini bai dame su ba gaba ɗaya ko oho to suna aiki ne ala shaki na tijin da kuma imanu ala shaki na tijin kullum ya amur ala shaki na tijin kowa na aiki ne a bisa hanyar da yake kai to ku a aiki kan hanyar da kuke kai to goma wasu yan majalisa kowa ma haka idan mutum ya tika abin tsiya to ka duba ka ga shi waye kai waye shi waye kai waye wataƙila shi bai taso da tarbiyya a gidansu ba to ya amma da shakila ce to kai ma kai aiki akan shakila ko mutum ne ya zo ya dadda ama magana to kalli shi shi waye kai waye ko da ma ainihin musulmin ne muminin ne in ya zo ya ma magana duba ka ga hankalinsa ala shaki da shi akan hankalinsa yake magana to kai ma kakai magana kan hankalinsa yi akan naka eh kallaci da kai cikar hankalinka idan kai irin nasa kai ma a masa ala shaki lafihi la ala shaki lafika haka duk wanda yayi abu to ya duba kansa ni waye kai waye haka ƴaƴaye da suke tafiya a makaranta kuna haɗuwa da ƴaƴan gidaje daban-daban to kowa ya duba kar ka ga abokanka na makaranta suna wani abu mara kyau sai ka ga cewa wannan ado ne a'a suna aiki ne a lashaki na fili kai gidanku ba haka kuke ba kai yaro ka duba kai aiki a bisa abin da ka san shi ne gidanku aka kaso da tarbiyyar ka su ka kyale shi da abin da suke shi yasa ko gwamna mutum zai hau ko me zai hau idan an ce ai kujera haka kake ko kuma waɗansu waɗanda ba masu addini ba wanda suke ganin in sun ci sun yi zalunci sun ci kenan kuma ba Allah Allah bai tambaye su ba to suna aiki ne a lafiya da kai ko musulmi iman a lafiya da kai Allah ka san sai an tambaye ka yi amfani da hanyar da kake kai kai aiki akan da ka kullun ya amana ala shakilati tana iya shiga ko kuma ku je ku yi kowa ya ta aikin Allah ce za ku zo gaba Allah ni na san waye akan daidai waye ba kan daidai ba da kuma ka san ba sanin Allah zai taƙaita kansa don ya sani tunda in ya sani kuma zai aiki sanin zai aiki kuma shi ne za a hukunci kan wanda ya zo da daidai ko a yi hukunci kan wanda bai zo da daidai ba na to ko a kai saboda masu hajji bari kuma tambaya kan rubi za a tashi kuma ya kan magana